الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إزياكو نعم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ده شي fara muku ko نعم yace alhamdulillahi godiya ya tabbata ga Allah rabbil alamina ubangijin talikai kaga a Hausa ana cewa alam alam alamin talikai alam taliki amma a hakikanin lamari kaga mu mun ce taliki ba muna nufin talaka kenan ba to ba shi bane kawai kullu ma si wallahi ba kullu man si wallahi ba kullu ma si wallahi duk abin da ya waninci Allah makaluk kawai alam ne gaba daya yawwa to Allah din shine ubangijin alam gaba daya duk wanda ba Allah ba to Allah shine ubangijin shi shi ya halicce shi wa ashhadu na shaida Allah ilaha illallah wasu kuma suna aini idlakin alam ga duniya idan aka ce alam duniya al'alamin sai a ce duniyoyi gaba ɗaya da abin da yake cikin su to haka nan dai kowanne dai Allah shine ubangijin wa ashhadu na shaida na tabbatar Allah ilaha illallah babu abun bautawa da gaskiya sai Allah wahdahu shi kadai ne la sharika lahu ba shi da abokin tarayya wa ashhadu na shaida anna muhammadan annabi muhammad abdu bawan Allah ne wa rasuluhu manzon shi ne sallallahu alaihi wasallam eh wa ala sa'iril anbiya kuma tsira da amince tabbata ga sauran annabawa wal mursalin da manzanni wa ali kullin da alayen kowane ɗaya daga cikin annabawa da manzannin wa tabi'ina lahum da masu biyayya gare su bi isani da kyautatawa ila yawmiddini har zuwa ranar tashin kiyama kaga wannan tabi'in din ba wai masu bin ainihin sahabbai ba a masu biyayya kawai duk wanda ya zama mabiyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to salatin nan zai same shi ila yawmiddini har zuwa ranar tashin kiyama amma ba'ad amma bayan gabatarwa bayan basmala da hamdala da sansala fa yaqulu al-abdu al-abdu wannan bawan alfaƙiru mabuƙaci ilallahi zuwa ga Allah ta'ala wanda ya ɗaukaka abul hasani alkunyan shi kenan baban hasan ainihin sunan shi shine aliyu almalikiyu mai bin mazaban malikiya الشاذلي من بين طريق الشاذلية غفر الله له الله يغفر تامسا ولوالديه دا إياينشي ومشايخه دا شيخننشي وإخوانه دا إنقوانشي wasa'ir ahli sunnatil muhammadiyya da sauran mabota bin sunna annabi muhammad dukkan ahli sunna gaba ɗaya Allah ya gafarta musu to ya yana cewa hazihi muqaddimatu yace wannan magabaciya ce idan muka ce mukaddima abin da za ka gabatar da karanta shi kafin ka shiga manya-manya shi yasa a littafin an ce mukaddima karamin littafi ne rubba ma za ka ji malamin ma ya ce na yi wa yara ƙanana ne ko na yi wa masu ƙaramin karatu ko na yi wa kaza amma idan ka je mudawwalar ba za ka ji cewa mukaddima ba yanzu misali in ka je muktasar a farko za ka ji ya ce ha za kitabun jalilun can farko ma eh kwarai tun farko ba zai ce ma mukaji ma na yi wa yara na yi kaza ba shi tun farko ya ce ha za kitabun jalilun kwarai kuwa in matsayin ka bai kai ba kar ma ka yi tunanin za ka iya shiga ke yasa a can hausawa na yamma suke cewar wai abokin tsufan yaro abokin mutuwar tsoho yaro yana fara mutasar to za su tsufa tare yawa in ko tsoho ne fara ya samu abokin mutuwa shi ne ya ce hazihi mukaddimatu wannan magabaciya ce fi masa'ila cikin matsaloli minal ibadati matsalolin na ibadu wa gairi zalika da wani wannan dan a cikin littafin nan za a karanta ainihin matsaloli na ibada babin tsarki babin sallah babin azumi babin zakka in ka gama za ka je babin mu'amala babin kasuwanci sannan kuma ka je ka kare da miras bayan ka gama da ainihin babin aure da sauransu shi yasa ya ce minal ibadati wa gairi zalika kuma na yi littafin nan ne ala mazhabin imam malik akan mazhaban imam malik ibn anas dan anas ban fita a mazhaba ba rahimahullahu ta'ala jin ka Allah ya tabbata gare shi kuma na yi littafin nan ne yan tafi a bihal wildanu wa nawu saboda yara ƙanana su yi amfani da littafin nan wa nahawuhum da makamancin yara ƙanana ko babba ne a shekaru idan bai yi karatu ba makamancin yaro ne haka yan ce babba a shekaru amma karami a karami a karatu saboda haka yace lil wildani wa nahawuhum aha insha Allah ta'ala yace in ku Allah madaukakin sarki ya so da yara ƙananan da makamantansu duk za su amfana da shi lakhastuha na rairayo wannan littafin ne min kitabi daga cikin littafin nan nawa al musamma abin ambato bi umdati salik ala mazhabin imam malik akwai littafin shi babba da yayi wanda ake cewa littafin umdatu salik ala mazhabin imam malik fil ibada kuma shi ma wancan littafin da na rairayo wannan a ciki na yi shi ne cikin ibadu din wa gairi zalika da wani wannan saboda haka usulubin umdatu salik da wannan duka yi a cikin wancan ma aka rairayo wannan din kamar yadda yawanci zaka ga a babban littafi ana tarkis sai a ce kai mana tarkis ka cire mana karimi wanda yara za su samu su karanta ko yanzu ba ko littafi nurul yakin ba kaga nurul yakin ai babba ne amma kuma sai aka yi kulasan shi aka rairayo wanda ko a islamiya ko a firamare ma sai ga ana karantar da yara kuma suna suna fahimtar gurgudan ainihin matsayinsu ya ce wasan maituha sai na ambaci wannan littafin da suna bil muqaddimatil izziya lil jama'atil azhariya sunan littafin kenan muqaddima ta izziya kuma na yi littafin nan ne lil jama'atil azhariya ga jama'a da suke dangantuwa da azhar azhar gari ne a can masar wanda shi malamin mazaunin wani bangare ne a wannan garin shi yasa ya ce ya yi littafin ga jama'an da suke dangantuwa ga wannan garin duk wanda zai ce shi azhari ne ya ce na yi littafin da shi to me yasa ya keɓance su malamai sun yi maganganu wasu suka ce saboda matsayin garin akwai masallacin da shi aka fara ginawa a masar saboda garin yana da matsayi shi yasa ya ce ya yi dan yan garin amma ba ya keɓanta da su ne kadai ba wasu suka ce saboda shi dan garin ne dama an ce ko manzo Allah an ce wa anzir ashira takal akrabin ba saboda hakan za ka fara yi ka fara yi da na kusa kusa da kai to dan yayi tasbiya gare su sai ya ce ya yi littafin ma musamman don su aha mustamilatan littafin ta tattaru ta kunshi ala ahada ashara baban a bisa babi goma sha ɗaya a wannan littafin akwai babi bayan babi har babi goma sha ɗaya kowane babi kuma yana ɗauke da ainihin kuso albabul awwal fi tahara babi na farko zai karantar da mu tsarki qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce وأنزلنا من السماء ماء طهورا من سوكر دروا من سركي من سركي ومن السماء دق سما الماء الطهور menene alma'u dahuru ruwa da Allah ya ce ma'an dahura to alma'u dahuru din shine ma kana tahiran fi nafsihi mutahiran li gairi shine ma'u dahur idan aka ce alma'u tahir ruwa mai tsarki ta yiwu ba zai tsarkake ba amma idan aka ce dahur shine ruwan da makana ruwan da ya kasance ɗahiran fi nafsi shi kanshi ruwan mai tsarki ne yanzu misali idan ka ɗebo ruwan ardeb ko ruwan kunu ko ruwan siga ai duk ruwa ne mai tsarki amma kuma ba zai tsarkake wani ba to shi bambancin tsahur da ɗayir mu ɗahiran ligairihi zai tsarkake wani shi idan najasa ya taba zaka iya wankewa da shi in ka zo alwala zaka iya yi da shi to wannan shine ma an tsahura kamar wani ruwa ya ce kama ilbari kamar ruwan kogi walbiri da ruwan rijiya wal matsari da ruwan sama amma fa sharadi idza lam yataghayyar shay'un min awsafihi salasa idan wani abu daga sifofin shi guda uku bai canza ba sifofin su ne wayya su ne allaunu kala wa da ɗanɗano wa rihu da wari wannan in ba su canza ba yanzu misali idan muka ce menene kalan ruwa me amsa alkali menene kalan ruwa eh fari yanzu ruwa fari ne fari kamar nono kenan ba eh baki ne baki baki eh me kalan ruwa din eh a to me kalan shi yanzu misali idan muka ce fari kaga kamar wannan shine fari idan muka ce baki wannan shine baki idan muka ce ja wannan shi to shi ruwa ruwa ne ruwa ruwa ne kawai ba shi da kala shi kawai kalan ruwa ya danganta da inda yake yanzu ba rana ta fito ba da ruwa yana sauka za gan shi ya dauki kalan ranar nan in a cikin duhu ne kuma zai duhun in ka zuba ruwa a bakin kwano za gan shi baki ka zuba shi a bakin kwano za gan shi baki kawai ruwa ba shi da kala to duk lokacin da kala ya canza a ruwa ba wai kalan ruwan ya canza ba kalan ya shiga ya canza ruwa aka ce ruwan nan ya zama ja sai mu ce kalan shi ya- ruwan ya tashi aiki saboda ya canza kala yauwa ko ya zama baki ko ya zama kaza haka nan wa ɗamu ɗanɗano me ɗanɗanon ruwa ɗanɗanon ruwa bai da ɗanɗano duk lokacin da kace ɗaci ya mu ce wani abu ne ya shiga zaƙi wani abu ne ya shiga kawai ruwa ruwa ne ba shi da ɗanɗano haka wa rihu wajen wari ba shi da ɗanɗanon wari yanzu misali mutum ya ce muna jin ƙanshin ruwa abin da ya sa yake ce ma ƙanshin ruwa saboda in ruwan ya zo ya haɗu da ƙasan gurin irin ƙanshin da yake ba su yawa shi ya sa har ya saba yake ce ma ƙanshin ruwa amma ba wai ruwan ne mai ƙanshi ba ya haɗu da wani abu ne sai yake wannan abin nan ɗin to idan ɗaya daga cikin abu ukun nan ya canza a ruwa kuma canzawan ma da sharaɗin bimayen fakku anu galiban abin da yake rabuwa da ruwa da rinjaye ma'ana abin da ba a cika samun su tare da ruwa ba ya shiga ya canza shi kaga ya cire ma abin da baya rabuwa da ruwa yanzu misali gurin kanwa sai ka ɗebo ruwan yana zargin kanwa ko teku sai ka ɗebi ruwan yana zargin gishiri ko kuma yanayin guri ka ɗebo ruwan sai ka ga yana kalan gurin kaga ba zai yi a raba ruwa da wannan gurin ba wannan ba zai cutar da ruwa ba sai wani bakon abu wanda yake rabuwa da ruwa ya zo ya shiga ruwan ya canza shi kamar me abin yace kalla bane kamar madara duk lokacin da aka ɗebo laha ruwan fari ko nono aka zuba ne kaga nono daban ruwa daban kana ganin shi a ruwa zuba shi aka yi wal asali ko zuma aka zuba sai aka ji zaki kai ruwan ne an zuba wani abu to kaga baren abu ya shiga wal bauli haka nan fitsari wal azrati da bayan garin ya shiga ruwa to wannan ruwan ya tashi aiki fa in tagayyara shay'un min awsafi salasa idan wani abu daga cikin sifofin ruwa guda uku nan kala ko ɗanɗano ko wari idan ya canza bi ma zukira da wa'annan abin da aka ambata ɗin wa nahwihi da makamancin wa'annan abubuwan don su an kawo su a matsayin misali ne kwatankwacin su abin da dai baya tare da ruwa ya shiga ya canza wa ruwa ɗaya daga cikin abu uku nan kala ko ɗanɗano ko wari to yanzu wannan ruwan hukuncin shi fala yasihul wudu'u minhu baya inganta ayi alwala da wannan ruwan walal gusul ba za a yi wanka da ruwan ba walal istinja ko kama ruwa ba za a yi da shi ba ba za a wanke najasa kwata kwata ba za a yi aikin ibada da wannan ruwan ba wannan kenan wal mutagayyiru bi dahil to yanzu kaga a izab a mene a misalan da muka kawo mun kawo misalin mai tsarki biyu da mara tsarki biyu ko mun kawo misalin madara zuma fitsari bayan gari ka madara zuma mai tsarki fitsari bayan gari mara tsarki to yanzu ya hukuncin kowanne in ya shiga ruwa ya ce wal mutagayyiru bi tsahiri ruwan da ya jirkita da abu mai tsarki kaman madaran kaman zuman da sauran abubuwa masu tsarki kaman irin su ainihin ah, wa- wa- wane ne ka- irin su ardeb irin su miya irin su ainihin mai da sauransu to yanzu wannan ruwan hukuncin shi ɗahirun mai tsarki ne amma gairu ɗahurin ba mai tsarkakewa ba matsayin wannan ruwan shine yusta amalu za a yi amfani da shi fil adat abin da ya shafi al'adu dafe-dafe wajen sha wajen dama kullu da sauran duk abubuwa na al'ada za a iya yi shi amma wala yusta amalu fil ibadat ba za a yi amfani da shi abin da ya shafi ibada ba ba za a yi alwala da shi ba ba za a wanke najasa da shi ba ba za a yi wankan janaba da shi ba da sauransu wal mutagayyiru bin najisi amma ruwan da ya canza da najasa kamar fitsari ko bayan gari ko kwatami ko jini ko wani abu ne najasa ya shiga ya canza shi to hukuncin wannan ruwan najisun ya zama najasa shi yasa a ainihin askari zaka ji yana cewa salabahu tuhuriyata wa aksabahu hukumahu ya tuɗe mar tsarkin da ya tuɗe mar tsarkin bai bar shi haka ba sai ya tubatar da shi rigan shi shi wannan najasan yana shiga wannan ruwan da mai tsarki ne to ya tuɗe mar tsarkin kuma ya saka mar rigan shi na najasa kaga ya zama najisun kenan najasa la yustamalu fi shay'in ba amfani da wannan ruwan cikin komai min al'adati na al'adu wala fi shay'in min al'ibadati ba za amfani da shi a komai na ibada ba matsayin wannan ruwan kenan to wa idza tagayyara bima huwa me min qarari min akwai min a gurin mu anan bai sami ba wai za ta gayyara bi ma huwa min qararihi idan ruwa ya canza da abin da yake daga matabbacin shi irin yanayin gurin ne sai ruwan ya canza saboda yanayin gurin dama can mun ce bi ma yan fakwano galiban ko kamar me kattura bi kamar kasan gurin ne sai ya canza da ruwan dandanan kasan ko kalan kasan ko warin shi wal milhi da gishiri gurin gurin gishiri ne sai ruwan ya zama yana zartsin gishiri wan nurati ko farar wuta aw bima tawallada minhu ko kuma abin da ya haifu minhu daga ruwan an ɗibi ruwan an ajiye ne sai abin ya haifu a cikin ruwan kaɗu labi kaman gansa kuka aw bi dulil mukti ko kuma tsawon zama ruwan ya dade ne sai ka ga yayi irin su kainuwa ko wani tsutsa ko wani abu aka yana motsi cikin ruwan to fa innahu cewa shi wannan abubuwan la yadurru baya cutar da ruwa wa yusta'mal fil adati wal ibadat za a yi amfani da wannan ruwan abin da ya shafi al'ada da ibada gaba daya tunda ba zai yiwu ka raba wannan abin da ruwan ba eh farin wuta an kaji wajen yan koli za a gani wani abu kamar kankara haka suna amfani da shi yawwa in mutum yana dan ciwo ana saka kilo shaf suke jawo gami eh yau kilo shaf mai runzi shi bara wuta ko ga shi nan dai aha aha wai za waka idan ruwa ya auku fi me filma ilkalili idan to wai za waka idan najasatun shine gashin fa'ilin wai za waka najasatun idan najasa ta fada filma ilkalili a cikin ruwa kadan ruwan kadan ne sai najasa ya fada ciki ka aniyatil wudu'i lil mutawabbi'i kaman ƙwariyan alwala ga mai alwala ka ɗebo ruwa buta ko gongomi ko dan ƙwariya haka sai najasa ya fada ciki wa aniyatil gusli lil muktasili ko ƙwariyan wanka ga mai wankan sai najasa ya fada ciki da ya fada najasa ya baje walam tugayyirhu najasar bata canza wannan ruwan ba ka dubi ruwan bai canza ba ka shinshina bai canza ba ka dandana bai canza ba amma tabbas ka ga digan najasan cikin ruwa to fa innahu yasihu tadhiru bihi yana inganta a yi tsarki da wannan ruwan zaka iya alwala ko wanka ko wanke najasa da sauransu da wannan ruwan lakin sai dai bambancin shi da sauran ruwa yukurahu an karhanta yin amfani da wannan ruwan idza wujida gairuhu in an samu wani in akwai wani ruwa ka bari kai da wani in ko babu wani ruwa dole ka dauka kai da wannan wal ma'ul musta'malu fil wudu'i ruwan da aka yi amfani da shi kaji yanzu anan akwai bambancin akwai kilafa mazabiya anan in ka je a risala shi kuma cewa zai yi biyanata ya amfani da irin wannan ruwan ba yauwa idan najasa kaɗan ta fada cikin ruwa kaɗan ko bai canza shi ba in dai najasa ya fada in dai ruwan kaɗan ne ba zai yiwu a yi amfani da shi ba amma nan ya ce makaruhi ne an samu wani wa bil musta'mali fi ghairihi a cikin ruwan da aka yi amfani da shi cikin wani wani wani ibada kal musta'mali fi tabarrudi kamar ruwan da aka yi amfani da shi cikin tafarrud mutum yana jin zafi ne jikin shi lafiya ba alaman datti sai ya ɗebi ruwa bari ya je ya tafarrud sai ya watsa ruwan da ya watsa jikin shi sai ya je ya taru a wani waje da ka ɗebo ruwan sai ka ga ba alaman ainihin datti ba abin da ya canza ɗanɗano da sansano da kala bai canza ba to yanzu wannan ruwan wa gusulin juma'ati ko kuma wankan da aka yi din wankan ibada ne amma ba na wajibi ba wankan juma'a aka yi da shi shi ma ya je tare kadi ba ba abin da ya canza to yanzu wannan ruwan kaulani an yi magana biyu bil karahati wa adamiya kaulanin wasu suka ce makaruhi ne wasu suka ce ba karancin ma ya halatta tunda ba ibada aka yi da shi ba amma ina ga mun tsallake wani waje ko wal ma'ul musta'malu fil wudu'i wal ghusli mun karanta shi da hurun yukurau ta ɗiru biyu ma wujudi gairi mun karanta shi yawwa ba mu karanta shi ba yawwa shine wal ma'ul musta'malu ruwan da aka yi amfani da shi fil wudu'i cikin alwala mutum ne ya ɗebo ruwa yana alwala ruwan yana taruwa da ya gama alwalan ba wai ruwan da ya alwala ya rage wannan ba maganin shi muke ba ruwan da yake wankewa yake zuban ya je ya taru da aka ɗebo sai aka ga ba abin da ya canza wal gusuri ko ruwan da ya yi wanka na janaba ko wankan haila an mace mai haila ce bayan ya wanke ainihin najasa da komai a jikin shi ya yi wankan sai ruwan ya je tare ba abin da ya canza to wannan ruwan yukurahu tadhiru bihi makaruhi ne a sake yin tsarki ko alwala ko wankan da shi shi ma ma wujudi gairi tare da samun wani shi to shine yace wanda ko aka yi amfani da shi a cikin tabarrut kawai ko a cikin wankan juma'a wankan da ba na wajibi ba shine aka yi kaulani ko wanda shi ma makaruhi ne ko suka ce shi ba karhancin na aka yi amfani aka yi wala aka bari wannan sauran dama ai wannan ba ba ma magana akan shi dama